بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 21 ga watan rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1444 wanda yi daidai da sha biyu ga watan biyu shekara ta 2023 miladiya wannan shine darasinmu na 22 a cikin wannan littafi na la tahzan wallahu rabbuk wallafan malama shekhatu bintu muhammad alqasim Allah madaukakin sarki ya saka mata da alkhairi a karatunmu na baya mun tsaya ƙarshen lamba ta goma sha shida daga cikin ababen da malama ta kawo mana waɗanda suke ilajul huzni ma'ana waɗanda suke magani ko waraka daga dukkanin damuwa da mutum ya shiga shine ta ce as'id nafsaka wa man haulak shine wato ka ji yadda kanka daɗi ka hutasar da kanka da kuma waɗanda suke tare da kai ka hutasar da kanka sannan kuma da waɗanda suke tare da kai wanda mun karanta bayanai da kuma a wasu abubuwan da malama ta kawo ƙarƙashinsa za mu tashi kan lamba ta goma sha bakwai daga ciki malama ta ce latan ful anin rukuyati shari'iyya latan ful ko latan fal anin rukuyati shari'iyya karka gafala karka rafkana game da an rukuyatu shari'iyya game da yin ruƙiya wanda ta halatta a shar'ance karka rafkana karka gafala game da rukuya wacce take ta halatta a shar'ance to rukuya anan abinda ake nufi da shi shine ba makanka katanga ba makanka kariya daga dukkanin ababe waɗanda za su zama cutarwa a gare ka waɗanda za su iya cutar da kai ko ta hanyar ciwo ko ta hanyar rashin lafiya ko ta hanyar wato kambun baka ko su abubuwa waɗanda suke da illa a rayuwar mutum a matsayin shi na musulmi a ita arruƙiya akwai abin da ake ce ma arruƙiyatu shari'iyya ma'ananta shine yuqsadu biha qira'atul ayatil qur'aniyya abin da ake nufi da ruqyatu shar'iyya da malama ta ce karkarab kana ka dinga yawan yi shine karanta ayoyin alqur'ani awil ad'iyati shar'iyya ko kuma addu'o'i waɗanda suka inganta suka tabbata a shari'ar musulunci ma'an nafafi fil mawdi'i alladhi yata'allamu minhu aljasad tare da yin tofi a wajen da mutum yake jin raɗaɗi ko zogi a gangan jikinsa aw alal mari ko ayi mu mara lafiya wannan shi ake kira da arruqyatu shar'iyya mutum yana fama da wani rashin lafiya ko yana jin wani zogi a jikinsa ko wani ciwo a wani bangare na jikinsa ko ya shiga damuwa misali kansa na ciwo ko cikinsa na ciwo ko wani waje na ciwo a jikinsa ya rike wannan wajen ya karanta wasu ayoyin alkur'ani da wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi bayani akan addu'o'i ya karanta addu'o'in da suka zo a ciki yayi tofi a wajen da neman Allah madaukakin sarki ya warkar da shi ya bashi lafiya wannan shi ake kira da ar-ruqyatu shar'iyya ko kuma mutum ya shiga damuwa ya karanta wasu ayoyin Qur'ani da wasu hadisan manzon Allah da wasu addu'o'i da suka inganta a hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda suke bayani akan addu'o'i wanda suke maganin damuwa to wannan yayi makansa ruqya shar'iyya kenan misali addu'o'i da suka zo kamar azkarus sabah wal masa azkar din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'o'in da yake yammaci safiya da maraici manzon Allah yana yin su to wannan in mutum yayi yayi makansa ruqya ya ba makansa katanga kamar misali manzon Allah ya faɗa ce duk mutumin da ya wayi gari sai karanta bismillahi alladhi la yadullu ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim ya karanta sau uku to a wannan wunin gaba ɗaya ba abin da zai cutar da shi idan ya karanta shi da yamma har gari ya waye ba abin da zai cutar da shi wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulallah ma laqitu min aqrabin ladaghatni albariha ya ce jiya da daddare na gamu da wata kunama ta ɗane ni ta harbe ni annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ama law qulta hina amsayta a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaqa lam tadurruk ina ma a ce daga ina ma a ce jiya da yamma bayan kai sallar la'asar ka karanta a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaqa da wannan kunamar bata harbe ka ba da ka karanta da wannan kunamar bata harbe ka ba kaga wannan mutun yayi makansa ya ba ya nema ma kansa katanga kenan to ruqya shar'iyya kenan ruqya kenan to ruqya shar'iyya tana da ka'idoji da ya kamata a kula da su abu na farko da ya kamata mutum yayi shine at-taubatu min al-athami wadh-dhunub shine ya tuba daga dukkanin zunubai da laifuffuka in dai kana son kariya daga Allah matakin farko da zaka ba ma kanka kariya daga miyagu daga makiya daga shaidanu daga magabta shine ka tuba daga dukkanin zunubai domin dukkanin mutumin da yake saba ma Allah a fili ko a ɓoye to ya ba mu abokan gaba dama ya buɗe ma abokan gaba ƙofa ya buɗe ma duk wani makiyinsa minal jinnati wan nasi ya buɗe masa ƙofan da zai samu dama zuwa gare shi saboda haka abu na farko shine tuba zuwa ga Allah abu na farko kenan abu na biyu shine muraqabatullah wal hirsu ala ta'ati wa ada'i salati wa ada'u salati fi waqtiha duk inda ka je to ka lura cewa Allah yana ganinka Allah yana kallonka ka kuma doge ya zama kana da kwaɗayin yin aikin alkhairi sannan ka kula da sallah ka kula da sallah muddin kana son zama lafiya a duniya to kar ka yi wasa da sallah muddin kana so Allah ya kifar da makiyanka ya hana su isowa zuwa gare ka to karka yi sakaci da sallah karka yi wasa da sallah abu na gaba shine at-tawakkulu ala Allah wal i'timadu alayhi shine dogaro ga Allah ka jingina ga Allah wal i'tiqadu al-jazim bi anna al-qur'ana shifaa'un wa rahmatun ka zama kuma kana da yaqini a aqidar ka cewa al-qur'ani waraka ce al-qur'ani rahama ce مع استحضار نية الاستشفاء وتدبر معاني القرآن tare da kuma lokacin da kake karanta alkur'anin nan ka dinga wato halarto mazuciyarka kana kana misali kana karanta ayatul kursi ko kana karanta addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar to ka halarto maranka cewa wannan karatun da kake yi kana karantawa ne da niyyar neman waraka a wajen Allah sannan kuma ka dinga tadabburin ma'anar abin da kake karantawa sannan abu na gaba shine almuwazafatu ala qira'atil ala qira'atil ruqiya وعدم الالتفات إلى وسوسة الشيطان في إضعاف الهمة في إضعاف في إضعاف الهمة على أن إكمالها shine mutum ya dage a koyaushe ya dinga yawan karanta wayannan rukuyoyin sannan kuma kar kar ya waiwayi shaidan ko ya waiwayi shaidanu ta yadda za su sanya masa wasu wasi ta yadda zai zama sun sa masa rauni game da ƙarfin ikhlasinsa da kuma tawakkalinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kafin ka fara rukuyan kenan to lokacin da ka fara rukuya kuma akwai sharuɗa na farko an ta kunar rukuyatu bi kalamin lahi wa sifatihi dole rukuyan da za ka yi dolen dole ya zama da maganar Allah ne da kuma siffofin Allah shine ya zama cewa ya samu tabbatuwa cewa ga ayan ƙur'ani nan ga kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tabbata cewa ana rukuya da wannan ayar ko kuma ana rukuya da wannan addu'ar na biyu an takuna ruqyatu bil lughati an an takuna ruqyatu bil lughati al arabiyya aw bima yufhamu ma'anaha min ghayriha rukuyan da zaka yi ya zama da larabci idan larabci bai samu ba to ya zama kana magana ne da maganar da duk wanda ya ji ya fahimci me kake nufi ko da ba larabci ba ne amma fal afdal an takuna bil arabiyya mafi falala shine ya zama da larabci idan ya zama ba larabci ka iya ba addu'o'i kawai ka iya da hausa to ya zama cewa hausar magana ce da za ka yi wanda yake a fili ne duk wanda ya ji zai iya fahimtar me kake nufi ba wasu yarurruka kake yi ba kamar kana magana da aljanu wanda ba wanda yake gane me kake nufi kai ma kanka watakila baka san me kake nufi ba ko kana kiran wasu sunaye wanda ba sunayen Allah ba ko sunayen aljanu ko sunayen wasu mutane ko sunayen wasu shaidanu to wannan ya tashi daga ruqya shar'iyya sannan abu na gaba shine an ya'taqida ar-raqi anna ruqyata la tu'thiru bi dhatiha bal bi zatillahi subhanahu wata'ala wa iznihi shine kai da kake rukuyan kake karanta ayoyin ko kake karanta addu'o'in ka ji maranka cewa wannan karatun da kake yi ba shi ne ke sa ka samu lafiya ba ba shi ke da tasiri wajen samun lafiya ba tasirin yana faruwa ne da zatin Allah da kuma izinin Allah kai iyakacinka ka bi wasila ne iyakacinka ka bi sababi ne ka karanta ayoyin Qur'ani ka karanta hadisan ka karanta addu'o'in da suka zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in Allah ya so ya warkar in Allah bai so ba kuma shikenan ya jarabe mutum saboda haka a mutum ya zama yana bai gafala ba yana yawan karanta ayoyi waɗanda suke na ruƙiya ne misali daga cikinsu akwai ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim ayatul kursi na biyu akwai suratul fatiha suratul fatiha ya zo dama a cikin hadisi duk wanda yake da bukata kana so bukatar ka ta biya to in ka tashi addu'a ka fara karanta suratul fatiha ka karanta suratul fatiha sannan ka yi addu'a zaka ga Allah ya amsa baka bukatar ka to amma galibin mu matsalar mu muna addu'ar ne ba yaqini sannan bahaushe ya ce wai ido wa ka raina ya ce wanda na saba gani saboda haka galibi aka ce mu karanta suratul fatiha mu yi addu'a sai mu ga suratul fatiha da kullum muke karanta ta sai muga kamar karfinta bai kai a ce ta kai in kai addu'a da ita Allah ya karba ba wannan shine abin da ya faru da annabi Musa da ya ce ma Allah ina so ka bani wata kalma wanda zan dinga ambatanka da wannan kalmar Allah ya ce masa ya Musa qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah sai ce ai rob kullu ibadika yaqulu hadha yace ai in dai la ilaha illallah ne to ai duk duniya kowa yana faɗa saboda haka abin nan yake so a bani wani unique wanda wani abu wanda yake shi unique ne so special wanda yake ba wani wanda yake faɗa sai haka sai ni Allah ya ce masa ya Musa law annati sama law kanati samawati sab'a wa amiruhunna ghairi wal ardina sab'a وآمرهن غيري في كفة واحدة ولا إله إلا الله في كفة واحدة مالت بهن لا إله إلا الله يتي يا كي موسى إندا سما da duk wanda ke sama banda Allah da ƙasa da duk wanda ke sama da duk abin da ke sama duk halittun da ke sama da ƙasa banda Allah inda za a ɗauke su a sanya su a tafin sikeli guda ɗaya sannan a ɗauko la ilaha illallah a sata a ɓangare ɗaya la ilaha illallah za ta rinjaye su saboda kalma ce mai girma so saboda haka daga cikin ayoyin rukuya akwai suratul fatiha sannan akwai ayoyi biyar na farkon suratul baqara alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سننكما أقوي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون آية تدريد ستين دهولو أتكين سورة البقرة sannan kuma akwai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذي على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أيوه بيونك عشان سورة البقرة sannan kuma akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wani nazzilu minal ƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wala ya zidu zalimi na illa khasara aya ta 82 a cikin suratul isra sannan akwai ayan da Allah ya ce ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minina aya ta 57 a cikin suratu yunus sannan akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين آية تريد شاب يرزوى تريد شاتكوس ما واتو قرشن سورة المؤمنون da sauran ayoyin alkur'ani mai girma kamar Allah subhanahu inda Allah subhanahu wata'ala yayi bayani misali karanta suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun zuwa ƙarshe karanta ƙulhuwa da falaki da nasi wayannan duka suna cikin ayoyi na rukuya wanda misali mutum yana fama da rashin lafiya yana iya kama inda yake masa ciwo ya karanta wayannan surori ƙulhuwa falaki nasi sannan yana iya karanta su domin maganin 'yan tsurku maganin mahassada maganin matsafa mun ji cewa dalilin da yasa aka saukar da falaki nasi suratul falak da suratul nas shine saboda sihiri da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya tabbatar mana cewa sihiri gaskiya ne kuma ana yin shi kuma har an yi kuma ya kama annabi kuma Allah ya bari ya kama annabi ne ba don komai ba sai don a nuna mana mu 'yan baya in ya zama annabi da ya fi kowa daraja a wajen Allah ya fi kowa matsayi a wajen Allah Allah ya fi son shi ya fi ƙaunan shi akan kowa Allah ya fi ƙaunan shi akan kowa duk wanda ke son shi ya mishi biyayya Allah yana ɗaukaka darajansa Allah kuma ya alƙawarin sai ya karya ƙashin bayan duk wanda ya gaba ya ƙiyayya da shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ya zama duk da wannan darajar ta annabi amma Allah ya bari sihiri ya samu dama akan shi to kuma mu 'yan bayan mu ya fi cancanta da muriki kariya muriki makami wanda yake mai ƙarfi wanda yake shine zikiri ayoyin ƙur'ani daga sharrin daga don mu samu kariya daga sharrin masiyinta idan muka duba littafin as-salimul battar fi tasaddi li sahadatil ashrar duk yayi wannan bayani da aka karanta qul huwa falaki nasi sannan akwai addu'o'in da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke magani ne na sihiri misali manzon Allah kamar addu'an da muka ji manzon Allah ya faɗa mu wancan sahabin cewa da ya faɗa da kunama bata harbe shi ba a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaqa na biyu akwai faɗin annabi da yake yawan cewa a'udhu bi kalimatin lahi tamma min kulli shaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamma wannan annabi yana yi ma ƴaƴansa yana yi ma jikokinsa alhassan da alhussein addu'a duk wanda yake so kar ɗansa ya gamu da sharrin masihirta mahassada yake so ya ba ɗansa kariya manzo Allah duk safiya yakan rike hannun alhassan da hussein ya rike hannunsu ya sa hannunsa a cikin nasa ya karanta musu ya ce u'idhu kuma bi kalimatin lahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma duk safiya da maraice manzo Allah yana musu wannan addu'a sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sannan akwai addu'a da manzo Allah yake cewa a'udhu bi kalimatin lahi tammat allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min sharri ma yanzilu minas sama wa min sharri ma ya'ruju fiha ومن شر ما دار في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن sannan akwai faɗin da yake cewa a'udhu bi kalimatillahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min sharri hamazati shayatin wa an yahdurun dan Allah ya faɗa masa na'am yana daga cikin ayoyi na maganin masihirta maganin bakin ciki da damuwa shine wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun sannan a akwai hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sannan kuma duk mutumin da wasu suka sanya shi a gaba to manzo Allah ya karantar da mu addu'a yana cewa Allahumma kfinihim bima shi'ta ko yace Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim haka wannan ruqya ce shar'iyya sannan idan mutum jikinsa yana ciwo ko wani waje yana masa ciwo a jikinsa manzo Allah ya karantar da mu addu'a ya ce ya rike inda yake masa ciwo ko matarka kanta na ciwo ko ɗanka ko wani waje yana masa ciwo a jiki a riƙe inda yake ciwon a karanta azhibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa Allah yughadiru sakama ko kuma Allahumma rabban nas azhibil ba's washfi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa Allah yughadiru sakama bambancin a farkon ne duka ruwayu ne ingantattu ko Allahumma rabban nas azhibil ba's ko azhibil ba'sa rabban nas da haka mutum ya karanta wannan addu'ar sannan manzo Allah ya karantar da mu idan mutum wani waje na masa ciwo yana iya rikewa ya karanta bismillah bismillah bismillah sau uku sannan sai ce a'udhu bi izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhazir a'udhu bi izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhazir a'udhu bi izzatillah wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhazir ya karanta haka sau bakwai wannan duk abin da yake damunsa zai tafi abin da yake damunsa zai tafi sannan akwai addu'an da mala'ika jibril ya karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya zo gare shi annabi mala'ika jibril alaihi salatu wa salam ya karanta mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan addu'ar lokacin da ya zo ya same shi Na'am yana ce masa bismillahi urqiq yace da sunan Allah ina maka rukuya ma'ana ina nema maka sauki a wajen Allah da sunan Allah subhanahu wata'ala na'am wanda zamu zo kan shi ta malama ta kawo tace wahiya tace la tanfal anil ruqyati shar'iyya wahiya an tulqi nafsaka aw yulqika ghayruka bi ayatin aw suwarin min alqur'anil karim ma'anar ruqya shine kayi makanka ruqya kayi makanka magani ka nema makanka kariya ko wani ya maka da ayoyin alqur'ani wal adiyatin nabawiyya da addu'o'in da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna sassaukarwa daga cikin alqur'ani abin da yake waraka ce kuma rahama ce ga dukkanin mu'minai wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ya rawaito anna jibril atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yace mala'ika jibril ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai yace masa ya muhammad ashtakaita ya muhammad shin kana zazzabi ne mana kana rashin lafiya ne ya kamar baka jin daɗi ƙala na'am sai ya ce eh ƙala sai ya ce bismillahi urqika min kulli shay'in yu'dhika min kulli min sharri kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allahu yashfika bismillahi urqika ya ce bismillahi urqika da sunan Allah nake maka rukuya nake maka magani min kulli shay'in yu'dhika ina neman Allah ya kare ka daga dukkanin wani abin da zai cutar da kai min ku- min sharri kulli nafsin daga sharrin kowace rai au ainin ko ido au hasidin ko wani mahasadi Allahu yashfika Allah ya warkar da kai ya baka lafiya bismillahi urqika da sunan Allah nake maka rukuya qawluhu bismillahi urqika ma'anan cewa da bismillahi urqika ya'ani aqra'u alayka ma'ana ina karanta maka sunan Allah min kulli shay'in yu'dhika amun fi kulli shay'in yu'dhihi wannan ya shafi dukkanin komai da yake na cutarwa min maradin rashin lafiya ne au huznin au hammin au ghammin ko bakin ciki ko damuwa ko kunci au au au ayi shay'in yakunu ko kuma ma komai ko menene shi in dai abu ne mai cutarwa to da ka ce bismillahi urqika min kulli shay'in yu'dhika to shikenan komai ya shiga ciki wa hadha alhadith yadullu ala mashru'iyyati ruqyati almarid wannan hadithin yana tabbatar mana cewa ya halatta a shar'ance mutum in bai da lafiya a yi masa ruqya a masa addu'a a tofa masa wal hazinil mahmum sannan ya halatta dukkanin mutumin da ya shiga damuwa wal hazin wal mahmum mutumin da ya shiga bakin ciki ko damuwa shi ma ya halatta ya karanta ayoyin ruqya ko zai samu waraka wa hadha amrun qad yaghfilu anhu anhu al-kathir wannan al'amari ne wanda da yawan mutane suna gafala suna rafkana game da shi da yawa in mutum ma ya shiga damuwa wani ma bai tunawa da ayoyin alkur'ani saboda haka ana buƙatar mutum ya shiga damuwa ya karanta ayoyin alkur'ani wayannan ayoyin da muka ji da wayannan addu'o'in wannan suna maganin damuwa suna maganin bakin ciki sannan abu na gaba shine qira'atu ayati sakina wanda yana da alaka da wannan shine karanta ayoyin qur'ani wanda suke dauke da kalman as-sakina nutsuwa domin mutum ya shiga damuwa bai da nutsuwa so ana buƙatar ya karanta ayoyin qur'ani waɗanda suke da alaka da nutsuwa a cikinsu قال ابن القيم ابن القيم yake cewa wa kana ibn taymiyata idha ishtaddat alayhi al-umur malami na shaykhul islam ibn taymiya ya kasance idan al'amura suka yi masa tsanani qara'a ayati sakina to sai karanta ayoyi wanda suke sa nutsuwa wa qad yace wa qad jaribtu ana aidan bi qira'ati hadhihi al-ayati inda iqtirabi al-qalbi mimma yaridu alayhi yace ni kaina na gwada na kwatanta ni kaina na gwada na gani karanta ayoyin nutsuwa wayannan ayoyin lokacin da zuciya take fama da damuwa lokacin da wasu abubuwa suka shigo cikin zuciyata na damuwa to ni kaina na gwada na karanta kuma na ga fara'aitu laha ta'thiran aziman sai na ga wayannan ayoyin suna da tasiri mai girma fi sukunihi wajen nitsar da zuciya wa duma'aninati da samun kwanciyar hankali وقد ذكر الله سبحانه آيات السكينة الله مدوكين سلكيا أنبتي آيات السكينة في خمسة مو في كتابه التابنسا في خمسة مواضع أوجاجي قدابيا الله يا كاو ayoyin da suke ɗauke da kalmar as-sakina nutsuwa a cikinsu wahiya wayannan ayoyin kuma su ne na farko ayata 26 a suratul tauba da Allah ya ce thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin lokacin da aka tafi yaki yakin Uhud lokacin da Allah yake cewa laqad nasarakumullahu yaqin hunain afwan wa laqad laqad nasarakumullahu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum Allah ya ce Allah ya taimake ku a wajaje da yawa Allah yana gaya ma annabi da sahabbai har da ran da aka yi yakin hunain lokacin da yawan ku ta burge ku kuka ga kuna da yawa sai kuka cewa to ai tunda kuna da yawa ma kawai yawan ku za ta taimake ku falam tughni ankum shay'a sai zama yawan ku bata muku komai ba saboda dama Allah ne ke da ikon ba da taimako ba yawa ba kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah wallahu ma'as sabiri falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat duk fadin kasan nan amma kuka shiga cikin kunci kuka shiga damuwa thumma wallaytum mudbirin har kuka fara juyawa da baya Allah ya ce thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin Allah sai ya saukar da nutsuwansa akan manzansa da kuma muminai Allah sai ya saukar muku da nutsuwa ya zama kun samu nutsuwa ingantacciyar nutsuwa wa ayyadahum bi junudin lam tarauha Allah ya karfafe su ya taimake su wa an afwan wa anzala junudan lam tarauha Allah ya saukar da wasu rundunonin da ku ba ku ganin su wa ja'ala kalimat wa anzala junudan lam tarauha wa azzaba alladhina kafaru Allah ya azabtar da waɗanda suke kafirai wa zalika jazaul kafirin da haka kaga kenan duk rashin nutsuwan da ka shiga ciki bai kai na rashin nutsuwan da suka shiga a filin yaƙi ba ana gumurzu ana ana gumurzu ana sara suna sara ana saran suna sara amma Allah ya ce sai Allah ya saukar muku da nutsuwa ashe kai ma in ka shiga damuwa karanta wannan ayan thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin zaka samu nutsuwa na farko kenan na biyu a nan cikin suratul tauba din aya ta arba'in lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama da abubakar suka yi hijira daga makka za su tafi madina suka shiga kogon wato gharu saur suka shiga kogon saur suka buya sai nuna abubakar radiyallahu an ya ganin da kafurai suka zo suka hau kan wannan dutsen da suke kai ga su nan a bakin dutsen su kuma suna cikin kogon sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama law nazara ahaduhum tahta qadamayhi la absarana ɗayan su yana sunkuyawa kasan digadigansa zai hangi inda muke sai annabi sai ya ce masa ya ababakar ma zannuka bi thnaini Allahu thalithuhuma me kake tunani game da mutum biyu wanda Allah ne na ukun su kaga yi ba wanda zai cutar da su to shine Allah sai ya karanta yace illa Allah ya kawo mana yace illa tansuruhu in ma ba ku taimaki annabi ba faqad nasarahu Allah to tuntuni Allah ya riga ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da kafirai suka kore shi daga garin sa thaniya thnaini yana nabiyun mutum biyu shine da shi da Abubakar sai Allah ya ce iz yaqulu li sahibihi lokacin da yake ce masahibinsa ma abokinsa sayyidina Abubakar yake ce masa la tahzan kar kai bakin ciki kaga dama shine sunan littafin mu la tahzan kar ka yi bakin ciki kar ka yi damuwa la tahzan inna allaha ma'ana kar ka shiga damuwa Allah yana tare da mu Allah sai ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi Allah sai ya saukar masa da nutsuwa ya samu nutsuwa wa ayyadahu bi junudin lam tarawha ya karfafe shi da runtunonin da ku ba ku gani wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla ya sanya kalman kafirai ta zama kaskantacciya wa kalimatullahi hiyal ulya kalmar Allah kuma ita ce madaukakiya kaga duk rashin nutsuwa da damuwan da ka shiga ciki bai kai damuwan da Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiga ba lokacin da aka koro su a cikin dare saboda tsabaragen damuwa da bakin cikin da suka shiga a cikin dare a ɓoye suka yi hijira daga makka suka ko za su tafi madina a hakan ba su iya tafiya kai tsaye ba dole sai sun tsaya a wani waje inda za su fake su ɓuya tukunna sai dare ya kafin a ci gaba da tafiya saboda suna cikin damuwa amma allah ya saukar da nutsuwa ashe duk damuwan da ka shiga ciki karanta ayar za ka samu nutsuwa a cikinta sannan na uku shine suratul fathi aya ta hudu a suratul fati yace huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim Allah shine wanda ya saukar da nutsuwa a zuciyar muminai domin su ƙara imani tare da imaninsu domin imaninsu ya ƙaru daka Allah shine mai sa mu zukatan muminai nutsuwa daka in mutum ya shiga damuwa ya karanta aya suratul fatih huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin sannan har ila yau anan suratul fatih din aya ta 18 Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba Allah ya yarda da mu'minai sahabbai lokacin da suke maka mubaya'a a ƙarƙashin wannan bishiyar fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke zukatansu da haka fa anzala sakinata alaihim sai saukar musu da nutsuwa wa asabahum fathan qariba sannan kuma ya saka musu da fatahi da budi wanda yake nan kurkusa shine fatahu makka sannan na biyar na ƙarshe har ila yau a nan suratul fathi aya ta 26 Allah ya ce iz ja'ala allazina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyya fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إلا يتي إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية سند كافري سكا سنيا كبيلنتي أزكا تنسو كبيلنتي إرن جاهلية سنا ياكي سبور كبيلنتي أما فأنزل الله سكينته على رسوله ضد هكا الله سيسوكد نسوانسا أكم منزنسا wa alal mu'minina da kuma mu'minai sai suka samu nutsuwa da haka kaga wayannan ayoyin da suka zo da kalmar sakina guda biyar biyu suna suratul tauba uku suna suratul fatihi an same su a surori guda biyu saboda haka lokacin da mutum ya shiga damuwa ya dauke su ya karanta su ya yi tawassuli da su sannan Allah ya ce allazina amanu wa taqma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah taqma'innul qulub Allah ya ce waɗanda suka yi imani kuma zukatan suna samun natsuwa da ambaton Allah Allah ya ce ta hanyar ambaton Allah ake samun natsuwa mafi girma ambaton Allah ko shine karatun alkur'ani in ka samu daman waɗannan ayoyin in baka samu dama ba duk inda ka iya a cikin alkur'ani a karanta da nufin Allah subhanahu wata'ala ya kawo maka ɗauki ya kawo maka nutsuwa Allah zai kawo maka ɗauki zai kawo maka nutsuwa bi iznillahi tabaraka wa ta'ala sannan mutum ya shiga damuwa malamai suna cewa ya karanta addu'a ya ce hasbunallah sayutina Allahu min fadlihi inna ila Allahi ragibun a ayar ta suratul tauba ta kara da wa rasuluhu amma yanzu nan da yake addu'a ake sai ba za a kara da wa rasuluhu ba saboda Allah kadai ake roka ba a rokan annabi haka sai ce hasbunallah sayutina Allahu min fadlihi inna ila Allahi ragibun kace hasbunallah Allah ya ishe mu sayutina Allahu min fadlihi Allah zai ba mu daga falalansa Allah baya ruwa inna ilallahi ragibun mu a wajen Allah muke kwaɗayi a wajen Allah muke fatan samu haka waraka ce a wajen Allah muke nema dukiya ce a wajen Allah muke nema ba mu nema a wajen kowa Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya kare mu daga dukkan damuwoyin duniya da lahira Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu lada ko sakuran da muke Allah ya yafe mana za mu tsaya nan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kan gaba ta 19 Allah ta'ala ya mana albarka marasa lafiyar mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara mana lafiya mai albarka Allah ka ba mu ikon hidima mu addinin ka da wannan lafiya da ka ba mu Allah ka yi mana albarka ka gafarta mana abinda muke tunkara na zabi a kasan muna roƙon ka ya Allah ka zaba mana shugabanni na gari Allah ka sanyaya mana zafin wutar siyasar take tunkarar mu duk abin da yake na bala'i da tashin hankali da rigima a cikin wannan siyasar Allah ka sanyaya mana shi Allah ka sanyaya mana shi Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba inda muka kasa Allah ka iya mana inda muka kasa Allah ka iya mana Allah ka samu dace ka sa mu cika da imani ka biya mana bukatunmu na alkhairi wayanda suke zama sanadiyar tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da rashin aminci a cikin kasar mu in masu shirwa ne Allah ka Allah ka shiryar da su in ba masu shirwa bane Allah ka yi mana maganin su ta inda ba su taba tsammani ba Allah ka yi mana maganin su ta inda ba su taba tsammani ba wanda za mu zaɓe shi ya zama alkhairi a gare mu na roƙonka ya Allah ka ba mu ikon zaɓen shi wanda za mu zaɓe shi ya zama shirri a gare mu Allah ka hana mu zaɓen shi duk wanda zai zama alkhairi a gare mu a siyasar ƙasar mu ya ubangiji muna roƙonka ka taimake shi Allah ka karfafe shi wanda zai zama mana bala'i a wannan siyasar da muke tunkara ya ubangiji in mai shiruwa ne Allah ka shiryar da shi in ba mai shirya ba ne Allah ka kawar mana da shi kafin lokaci Allah ka yi mana maganin sa ka yi mana maganin dukkanin ire-iren su Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي هزة الدين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين